shi gaba da karatunmu na risala yau za mu tashi sabon babi ya ce babu sifatil wudu'i babi game da siffal arwalla wa masnunihi da sunnoninsa wa mafurudihi da farillolinsa wa zikirin istinja'i da kuma magana dangane da kamun ruwa wal istijimari da kuma yin foge istinja'i shine kamun ruwa da ruwa istijmari kuma kamun ruwa da dutse ko wani abu mai kama da dutse wanda ba ruwa ba shine istijmari to kaga nan zai kawo magana game da abu, abu biyu kenan alwalla siffa yadda ake alwalla sannan da hukunci-hukuncin alwalla sunnoni da farilloli da mustahabban alwalla duk da yake bai magana game da mustahabbai bana amma zai kawo haddasu sannan na biyu zai yi magana game da kamun ruwa istinja'i nau'ukansa guda biyu ana kamun ruwa da ruwa ana kamun ruwa da dutse ko abin da ya kama da haka nan to istinja'i an samu kalmar istinja'i daga naja bi ma'ana qada'a qada'a yanke abu kaga istinja'i ai inqita'un anin najasati yankewa daga najasa shi ya istinja'i istijmari kuma hoge kalma hoge in an ka ce hoge da hausa me hoge hogen dawa me hogen dawa karen dawa madalla kare shi a hoge to kaga ya nuna kenan kare wanda ake kartar kashi da shi shine istijmari to amma kuma ba da kare ake yi ba da dutse ake yi su larabawa da dutse suka yi amma hausawa su ko da kare suka yi sai a kwalɗe kare a raba kare biyu sai a yi karta da shi to ma'ana duk dai wani abu wanda ake gusar da najasa da shi wanda ba ruwa ba to shi ya istijmari in dutse ka yi amfani da shi in kare ka yi amfani da shi in mi ka yi duk dai abin da ba ruwa ba wanda za a kamun ruwa da shi a gusar da najisa da shi shine istijmari to waɗannan abubuwa guda biyu su zai magana game da su cikin wannan babin yace wa laysal istinja'u shi kamun ruwa bai zamo mimma yajibu daga abin da yake wajaba an yusal bihil wudu a sadar da alwala da shi ba ma'ana istinja'i bai da alaka da alwala magidancin kansa ne bai cikin ayyukan alwala lafi sunanihi lafi sunanin lodo'i istinja'i bai cikin sunnonin alwalla wa lafi fara'idi haka bai cikin fadillolin alwalla ma'ana ba su da alaƙa da istinja'i da alwalla ba ɗaya suke ba kowannensu magidancin kansa ne istinja'i daban alwalla daban tunda ba sai da alwalla ba aka istinja'i hakan ga alwalla kuma ba sai an yi istinja'i ba aka yanta kowanne yana da mahallin yansa shi istinja'i yana zama farilla ne in mutum hadasi ya kama shi ko hitsari ko boli sai ya yi istinja'i da sallah zai yi ko ba sallah zai yi ba ita kuma arwalla abinda ke wajabtar da ita sallah ka yi kashi ko ba ka yi kashi ba ba sai kashi ko hitsari ke sa a yi alwalla ba akwai abubuwa zai yawa kamar asbab irin kwana yayi nauyi irin suma irin hauka irin maye kaga waɗannan duk suna sabubbantar da alwalla kuma kaga ba najisa bane don haka kaga ashe kenan ba su da wata alaka shi yake sun yace wa huwa shi istinja'i min babi yana daga babin ijabi wajabcin zawalin najasati gusar da najasa bihi da shi wajibi ne mutum ya gusar da najasa ga jikinsa ko ga tufansa ko ga wurin sallarsa ba mun yi shi baya ba to kenan shi istinja'i abin amfani ne shine gusar da najasa da sallah mutum zai yi ko ba sallah zai yi ba in kai tsari ko kai kashi dole kai istinja'i ko da ba lokacin sallah ba ne aubil istijmari ko kuma a gusar da najisa da yin hoge yin amfani da wani abu wanda ake gusar da najisa da shi wanda ba ruwa ba la'alla yusalli biha domin kada shi sallah da ita najasa fi jasadihi tana ga jiki ne wanda ya sallah da najasa ga jiki ne kaga babu sallatai wanda ya sallah da najasa ga tuwahi ne babu sallatai wanda ya sallah da najasa inda wurin da ya yi sallah babu sallatai in ya sani kuma yana da ikon gusar da najasa idan in bai san da ita ba ko bai da ikon gusar da ita babu wanda ya kai to wannan amma da in ya sani kuma yana da ikon to ba a sallah da najasa to shi an shar'anta shi ne an wajabta shi ne domin a gusar da najisa don kan mutum ya yi sallah da najisa ga jikinsa wai zu'u fi'luhu aikata shi istinja'i abinda ke ƙara nuna ma cewa bai da alaka da alwala aikata shi yin istinja'i yana isa bi gairi niyatin ba tare niyya ba wata niyya in zaka istinja'i sabanin alwala kaga alwala ibada ce don haka sai ka yi niyya ka kudurta ga zuciyarka waka zalika hakan ga gaslu thaubin najisi wanki tuwahi mai najasa shi ma bai da bukatun niyya ba sai kayan niyya ba ka wanke dai wa sifatul istinja'i to sifar yadda ake istinja'i kamun ruwa da ruwa an yabda a shifara ba a da gasli yadi bayan ya wanke hannunsu da wani hannu ake kamun ruwa hannun hagu ma dalla kuma ba kamun ruwa ɗaya ba duk wani abu na ƙazanta to a bar shiga hannun hagu duk wani abu na alkhairi cin abinci musafaha tasbihi da sauran ambaton Allah shi ku a bashi da hannun dama haka an hankasa su don haka wanda zai ɗiba hanto ne to ya sa hannun hauni kai ya sa na dama wanda zai ɗiban majina ya sa hannun hagu duk dai abin da an ƙazamta to a yi amfani da hannu to yadda ake yi ne ina yake an yabda a shifara ba da gasli yadi bayan ya wanke hannunsa wanda zai istinja'i abu na farkon da zai ya fara wanke hannunsa tukun ya wanke hannunsa shi hannun hagu wanda zai istinja'i da shi ko faya gasila sai ya wanke makharjal bauli mafitan boli in ya zan boli ne yayi koko boli da kashi wani za a fara wankewa boli aka fara wankewa sai ya fara wanke mafitan boli thumma yamsaha sannan ya shafi mafil makharij abinda agga mafita min al'adha wace mafita mafita kashi in ya zan yayi kashi to sai ya sa wani abu ya shafi abinda agga mafitar ta kashi bi madarin da da yumbu aw ghairihi ko wani nai me yumbu eh bungu ma dalla bungun kasa asalin yumbu kasa laka wadda bata bushe ba ita ayyan bu ga asalin Hausa wadda bata bushe ba laka ita ayyan bu amma yana yi a kamun ruwa da laka ma dallato kaga nan sai ta zan laka wadda ta bushe ta zan kamar bungu shi a bungu ko kasa wadda ta bushe ko bungun bulo ko bungun mi ko bungun mi asalin ta danya ce ta bushe to shi a bungu shi ko to bungu ya is more appropriate a fassara madarin bungu don yan an ka ce hmm? yan an ka ce yumbu danya ita ai yumbu amma mafi yawa malamai generally yumbu suka fassarawa amma akwai bambanci tsakanin don yumbu danya wadda bata bushe ba shi ko bungu wanda ya bushe mm. to shine madar to in yayi kashi to sai ya fara bayan ya wanke boli sun mai yamsa sannan ya shafi mafil makharji abinda agga mafita ta kashi min al'adha na ƙazanta bi madarin da ɓungu au gairihi ko wani ne ko ya sa ɓungu ko ya sa duci ko ya sa kari duk dai abinda ake gusar da nisa da shi wanda ba ruwa ba ya yi amfani da shi ko bayan ya karce kashin thumma ya hukku habil ardi sannan sai ya goge ta ga ƙasa shi ya goge hannun ga ƙasa waya ga silaha ya wanke ta sun mai yastan jiya bilma sannan shi kamun ruwa da ruwa kaga nan ya haɗa abu biyu ya haɗa shi ɓungun ya karta da ɓungu ko wani nai sannan kuma ya wanke da ruwa to wannan akwai hadisin da ya nuna hakanan cewa bayan an karce sannan kuma a wanke to sai dai hadisin da ifi ne bai tabbata ba yasa malamai ke ganin bid'a ne haɗa biyun in dai karta za ka yi da duci ko kare ko wani abu to ka yi karta sai ka bar ruwa in kuma ka yi amfani da ruwa to babu bukatar sai ka sa duci ko wani abu haɗa su bai tabbata ba ina fatar kun fahimta amma shi na abin da ya ce kenan sai ka sa ɓungu ko wani ne ka karce bayan ka karce sannan ka yi kamun ruwa da ruwa wayewa sila sabbahu yana sadar da zuba ruwan to yan an zo kamun ruwa yaya ake kamun ruwa ba kana zuba kana daukewa ba a ka yi ta zubawa ka yi ta zubawa shine yiwa sila sabbahu yana sadar da zuba ruwa har sai wurin ya tsalka ka yi ta wankewa wa yastarkhiya qalilan yana dan yunkurwa kadan ba don wani kashi ya koma hitowa ba don dai ya wanke abin da abbaki baki ya ɗan yunƙuro kaɗan hakan ga in ya zo wankin mahalli na kashi wai jidu yana maimaita arka zalika guga wannan wuri biye dihi da hannunsa ya ta goge yana guga yana zuba ruwa yana zuba ruwa yana gugawa hatta ya ta nazzafa har sai ya tsalkaka ya tabbatar da ya wanke kashin duka wale ko to to wannan haka ake kamun ruwa walaysa alaihi bai zamo a kansa ba gaslu wanki ma baɗana abin da ya ɓoyi minal makarjai na mafitocin guda biyu in ya zo kamun ruwa na boli ko kamun ruwa na kashi to ba sai ya wanki can ciki ba ai shi na boli ba a iya bai iya wanki ciki ko sai dai na kashi ya ce ya sa hannu ne to ba sai ya yi wannan ba iya kaya wanki abin da a waje wala yustanja hakan ga ba a yin kamun ruwa min rihin saboda rihi mutum ya yi rihi ya ce to in ka yi kamun rato to wahin da tattaba su ma sai ka wanke su kenan in dauka ne iskan kamshi ne an bai da daɗi amma mai tsalki na iskan shi ainihin kai ne ba na jisa na ba don kaga ashe ba a ca sai an yi kamun ruwa don ya hito akwai hadisin da ya nuna kamun ruwa daga rihi amma bai inganta ba shi ne ce ba a yin kamun ruwa daga rihi wa minista jamara duk wanda ya yi hoge ya yi kamun ruwa kenan da wani abu wanda ba ruwa ba shine hoge kakkumanci hoge karin dawa wa minista jamara duk wanda ya yi kamun ruwa da dutse ko icce bisa latata a hajarin da duwatsu uku don su laraba da duwatsu su kai muku hausawa da karin da kare mu kai kaji inda an ka samu bara hausa duk wanda ya yi kamun ruwa ya yi hoge da duwatsu uku ya kharuju akhiruhunna dutsi na ƙarshe na ukun ya fito na kiyan yana tsalkakakke bai riƙo wani abu na kashi ba to ajza'ahu ya isan mishi ya nuna ya tsalkaka amma inda duk kasa duci zai riƙo wani abu na kashi to za ka ci gaba sai ka kai ga kasa duci bai riƙo komi ba shi ya nuna ka tsalkaka sannan nan yayi amfani da duwatsu uku kenan ga ra'ayin mai risala ba a kamun ruwa da abin da bai kai duci uku ba akalla su zan duwatsu uku inda ya kamun ruwa ne na kashi to in uku ba tsalkaka ba sai ka yi biyar in biyar ba tsalkake ka ba ka yi bakwai amma kuma su zan mara duwatsun da za ka amfani da su ko karen da za ka amfani da su zan mara haka hadisi ya nuna walma'u amma dai amfani da ruwa wurin kamun ruwa a ɗaharu ya fi tsalki wa a tsayabu kuma ya fi daɗi wa a habba ilal ulama ya kuma ya fi soyuwa zuwa ga malamai tun da shi kaga duci ko kare ainihin najasa ɗai yake gusarwa amma bai gusar da sauran alamominta amma shi ruwa komi gusarwa ya kai sai ka tsabtata to kenan ana amfani da ducin ko karin inda an karasa ruwa shi substitute na na ruwa in babu ruwa asalin kamun ruwa da ruwa akai shi yasa aka cewa kamun ruwa kaga da ruwa kenan akai to amma in babu ruwa fa boli ya kama ka babu ruwa shikenan in kai sai ka samu duci sai ka goge kakkaiwa da jahille kai jahili in yayi tsari sai ya sa mewa sai ya dadala kaga hannu na ya najasta tuwahi ne sun najasta shikenan kamun ruwan jahili kenan to kakkai haka nan sai ya ce wa mallam ya kharju minhu baulun duk wanda boli bai hito mai ba wala ga'idin ko ga'idi kashi ba su ke wajabtar da alwalla ba wata wadda alhadathan zai yi alwalla ne domin wani hadafi wanda ba su ba kamar kila hitowar maziyi ko wadiyi ba su ne hadussa babban da kashi da hitsari kuma duk suna wajabtar da alwalla au naumin koko zai yi alwalla ne saboda bacci bacci in yayi kwana ya kada alwalla ko sai an sake wata aule gairi zalika ko domin wani wannan mimma yujibu lodu a daga abubuwan da ke wajabtar da alwalla kamar suma kamar hauka kamar maye kamar ridda da sauransu waɗanda duk suna wajabtar da alwalla ko to in zai yi alwalla ne saboda su to fala budda babu makawamin gasle ya dai ga wanke hannuwansa kabla dukulihi ma gabanin shigar da su fil ina cikin makayi in ka ɗebi ruwa kila kaddara kwano ne buɗaɗɗe to ana nufin in ka zo alwalla kada ka kaɗa hannuwanka cikin ruwan sai ka wanke su hatta ya gisila ha talatan haka hadisi ya nuna don haka sai ka karkata ruwan in masu karkatuwa ne kamar ka ɗebo ga kwano ko wani makayi ka karkata sai ka wanke hannuwanka sau uku zuwa ku'i kaga ka wanke hannuwa ko to nan babu lahi ka shigar da hannuwanka ɗebo ha kurkura baki ka ci gaba da sa hannunka ciki don me saboda yana yiwa hannunka na da matsi ko wani abu dai da sauransu ina fatar kun fahimta to ina yake wa min sunnatil wudu'i yana daga sunna alwalla gaslul yadayn wanke hannuwa biyu qabla dukhulihima gabanin shigar da su fil ina'i cikin makayi kahin ka kada hannuwanka cikin makayi ka wanke su sau uku kaga mai risala yayi amfani da hadisi sabanin sauran mallaman fiqh na malikiya in sun ka zo wankin hannu ya suka cewa kullu wahidatin ala hidataha hannun dama da hannun hagu kowane a wanke shi akan kadaici ne na dama sau uku na hauni sau uku amma shi kaga sai ya haɗe su kamar yadda hadisi ya haɗe su kun san ga sunna in ka zo wanke hannuwa da na dama da na hagu haɗe su za kai kai musu wanki guda ka maimaita sau uku to shi ne ce daga sunnonin alwalla wanke hannuwa biyu kabla dukhulihima gabanin shiga shesu fil ina'i cikin makayi sai ya wanke su sau uku walmalmalati da kurkurar baki abinda a kurkurar baki ka sa ruwa cikin bakinka ka bubbuga su ka bubbuga su ka zubar shi aka kurkura baki amma ka sa ɗaya ka zubar baka bubbuga ba baka yi kurkurar baki ba wal istin shaƙo da shaƙar ruwa shi kuma shaƙar ruwa ka ɗebin ruwa ka zuba ga hannunka na hauni ka ja da numfashin ka ja ka tabbatar da ruwa ya shiga hancinka sai ka shace ka shace in kana da majina kakka haɗa hatar ruwan alwala da ruwan majina da mai yawan mutane ka yi sai ka iskan ma ba su ta shahi shahi to wannan bid'a ce hatan majina al'amari ne na al'ada hatar ruwan alwala kuma ibada ce za ka yi don haka ibada ka tsayawa da an kace ka yi kada ka haɗe su kada ka haɗa aikin al'ada da ibada in kana da majinar ka ka hace kafin ka fara alwala kamar kurkuren baki kaga sa yatsa agoga agoga agoga bai cikin kurkuren baki ni an matsayin sa yatsa agoga asawaki to asawaki wanda kasan istinja'i ne ba ya ce istinja'i bai da alaka da alwala ba haka asawaki bai da alaka da alwala kowannen su magidancin kai ne ne ya halatta kai asawaki ko ba alwala za ka yi ba sannan cikin ayyukan alwala babu asawaki kurkurar baki an ka ce kurkurar baki shi aka sa ruwa cikin bakin ka bubbuga ka zubar shi aka kurkura baki ka sa yatsa nan bid'a ne don hakan ga idan aka aswaki kahin a fara alwala aka aswaki kuma asalin aswaki da icce aka yi ba da yatsa ba to amma in ka rasa iccin da babu gara kaɗan sai ka yi amfani da yatsan sai ka goge bakinka kahin ka fara alwala amma can cikin alwala wurin kurkurar baki ka sa ruwa ka kurkura sannan ka sa yatsa to ka yi bid'a ba a sa yatsa a goge hauru ka yi haka nan kahin ka fara alwallah shi yasa yake da kyau kowa ya tayin da aswaki yasa ga aljihu wanga imam al-ghazali cikin ihya ulumuddin yace yadda kasan kafintoci na sa alƙalami na rubutu nan ga kunnuwansu haka sahabban manzon Allah ka sa aswaki ga kunnuwansu yana da wahala kaga sahabi bai da aswaki to ku tani da aswaki hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ce umirtu biswaki hatta khashitu ala asnani an umurce ni da yin aswaki sai da naji tsoro ga hakorana irin umarnin da aka yi mai in yi aswaki aswaku madaharatun lilfami mardatun lirabbi mai tsalka aswaki yana tsalkake baki yana jawo yarda ubangiji wani malami na fiqihu ya kawo falala talatin ta aswaki falala talatin ta aswaki yana nan cikin masalikun dalala aka ce mai wani shirin da an kawo askari daga risala sai askari sannan muktasar to cikin sharhukan da an kawo askari mai ina jin masalikun dalala ya kawo falala talatin ta asawaki na farko asawaki yana jawo yadda Allah kamar yadda ya tabbar cikin hadisi madaharatul lilfami mardatul lirabbi yana jawo yadda Allah asawaki yana sa kwarjini ga huska in kana asawaki Allah zai samu huskar ka kwarjini sannan asawaki yana gusar da warin baki kaga in mutum na asawaki yana da wahala baki ne yayi wari na uku kenan asawaki yana ƙara basira basira wagga wanda a takwali to ya fake asawaki Allah zai buɗa mai basira ta insha Allah ta'ala asawaki yana maganin mura wanda mura ta yawa ya fake asawaki Allah zai kawo mai saukin mura haka ya jero su wajen falala talatin na asawaki to duk an yi jiha da su mutane ba su yi an ce akwai wani yaƙi da an ka tahi an haƙori musulmi sai an ka ce adiba wace sunna akwai sunnar da mun ka bari an ka ce asawaki sai kowa ya kalle ice sai sun hakoma da kahirai sun sun ka ce masu cin itace in sun haka ma ku cin naman jikin ku sai sun hagu da asawaki an kace su sai wanda kaga yana cin ice to in ya kama ka ba naman jikin ka zai ci ba don haka asawaki yana da falala a tahi tsaye ga yan asawaki to yace laula an ashuk an ashuka ala ummati la amartuhum biswaki inda kulli salatin wa fi riwayati inda kulli wudu'in ba don ka in tsananta ma al'ummata da na umarce su ga kowace sallah ayi aswaki ko ku sadda duk za a alwala ayi aswaki a gani in mutum ya ci abinci ba ya bayan ya ƙari yayi aswaki domin kila an sa dawdawa da yawa kaga dawdawa tana da wari ko miya kuka ma wagga tana da wari ko ba a sa mata dawdawa ba da sauransu yana yiwa dai abincin kila yana canza canza warin baki to kaga sai a yi asawaki bayan an gama cin abinci in mutum ya shiga gidanai in zai shiga gidanai ya yi asawaki don ya taima iyali ne da baki mai kamshi da sauransu in za ka haɗuwa da mutane ka yi asawaki ranar juma'a a yi asawaki yana daga cikin sunnonin ladubban yanin juma'a ya asawaki yana ciki da sauransu dai allah ya shirya da mu to ina yake to ina yake eh to wal malmalatu da kurkurar baki wal shaƙu da shakarwa shakarwa shi aka sa hannu ka sa ruwa ga hannunka na hagu sai ka ja da numfashinka sai ka yace shi shakarwa da fyacewa wal istinthar da fyacewa duka waɗannan sunnoni ne wa masful udhanaini da shahar kunnuwa biyu sunnatun to duk waɗanga sunnoni ne wa baki sauran abin da ya rage gaɓuɓuwan da na rage farilatun farilla ne kaga bai kawo wankin huska ba bai kawo wankin hannu zuwa zira'i ba bai kawo shahokka ba kawo wankin kawahu ba sunan rage ga gabubuwa to waɗannan farilla ne sauran ayyuka kuma waɗanda ba gabubuwa ba su ko sai su zama mustahabbi faman kama duk wanda ya tashi ila wudu'in zuwa ga alwalla min naumin mi zai sa yayi alwalla saboda bacci au gairihi ko waninsa faƙad ƙala ba'adul ulama'i wani da cikin malamai ya ce yabda'u zai fara fayusan millaha sai ya ambaci suna Allah ya ce bismillahi kullu amrin zibalin lam yabda fihi bi bismillahi fa huwa abtar duk wani al'amari wanda ake kula da shi ba a fara shi da bismillahi ba yana da yankakka albarka abtarul baraka take nan yana da yankakka albarka duk da yake hadisin an yi ta maganganu ce ce ku ce amma dai bai yiwa a tahiba da shi ba sannan hadisi hasanun wanda shi ma an yi ta ce ce ku ce game da shi daga ƙarshe dai an hassana shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya yi alwala bai ambaci suna Allah ba to alwallar ba ta cika ba la wudu aliman lam yadhkur ismallahi babu alwalla ga duk wanda bai ambaci sunan Allah ba kaga wannan la ta nafiyul nafiyul kamali ce ba babu ta gaba ɗaya ba don nafi ya kaso kashi uku akwai nafiyul wujuda akwai nafiyul siha akwai nafiyul kamali to kenan sai mu ɗauke shi kaga alwala bata cika ba ga duk wanda bai ambaci sunan Allah don haka yana cikin mustahabban alwala cewa bismillah to yanzu ya gama kamar kawo hukunci hukunci zai kawo siffar yadda ake yi ina yake to sai ya ce ƙalaba adul ulama faƙar ƙalaba adul ulama wanda cikin malamai ya ce yadda zai fara shi mai arwalla fayusan millahi ya ambaci suna Allah ce bismillahi zai ƙara da arrahmanu arrahimi a bismillahi kawai akwai wuraren da bismillah kawai an ka shar'anta akwai wuraren da ya halatta a ƙara da ar-rahman ar-rahim wallam yarahu ba'dhum wani da cikin malamai bai ga ambata suna Allah in za ayan alwala min al-amr bil ma'ruf na aikin alheri ba yana gan ba aikin alheri da to aikin sharri na wa kaunul ina'i da kasancewa makayin da za ka arwalla da shi Allah ya minihi a kan damansa sai ka aje shi gehin damanka kan ka aje shi gaba gare kana wanki a sauran ruwa na koma cikin waɗanga aka aje shi wani ya ce in mai buɗaɗɗin baki na gehin dama in ba mai buɗaɗɗin baki na baka aje shi gehin hagu kamar buta sai ka aje ta gehin hagu kana karkatuwa kana zubawa to wa kaunul ina'i kasancewa makayin da zai arwalla da shi Allah ya mini akan damansa amkanu lahu ya fi yiwuwa gare shi fi tunawulihi ga amfani da shi sai ka aji makayin gefen damanka to sai mu tsaya nan ko ko a wuce a tsaya nan eh kaga sai a shiga cikin cikin siffa yanzu zai kawo siffa yadda ake arwalla practically to to madalla to sai mu tsaya nan to Allah ya samu na albarka ga abin da mun ka karanta madalla injin dai ana daddakawa to ai da zanka daddaka shi a karatu duk karatun da ba a daddakawa to fa huwa abtar